العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al'imam al-bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan gari na kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau sha uku ga watan rajab hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1440 a wanda kuma yake daidai da shirin ga watan uku shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyid wa rafi'ul kalimu tayyib wallafar babban malamin nan mashhuri al-imam abu abdullah shamsuddin muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na 116 a cikin wannan littafi da kuma za mu tashi akan fasali na 20 wanda ya ce alfasul da ishiru na fil azkarin da ti ta tsoro da shaitan wato fasili na ashirin wanda yake magana a kan zikirai waɗanda suke koren shaidan mala ya ce taƙad taƙaddama anna man ƙara'a ayatar kursi inda naumihi lam ya ƙarabu shaitan ce magana ko hadisi ya gabata cewa wanda ya karanta ayatul kursi lokacin da ya zo bacci shedan ba zai matsa kusa da shi ba wa anna man qara'a al-ayatayn min akhir surati al-baqarati fi laylatin kafata wanda kuma ya karanta ayoyin karshe na suratul baqara da daddare to shedan wato kafatahu sun ishe shi wa man qala fi yawmin في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان يومه كله سنة حديثي يا دبات تشوى duk mutumin da ya ce wato ya ce sau ɗari a kullum la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne shi kadai wa lahul hamdu godiya da yabo nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shi bai iko ne akan komai kanat lahu hirzan min ash-shaytan to wannan zai zama masa tsari ne daga shaytan yawmahu kullahu aynin sa gaba daya waqad qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين كتي يا أبنجينا إنا نيمان سألنك دقى وسواسي شيطان وأعوذ بك رب أن يحضرون إنا كما نيمان سألنك يا أبنجينا كد سهلرتوني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يناتي وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يناتي وإنا نيمان سألي دا الله السميع العليم ميجي مسني من الشيطان الرجيم دا شيئا لأنني من همزه daga waswasinsa wa nafkihi da girman kansa wa nafsihi da waƙensa wa ƙala subhanahu wa ta'ala hakanan Allah mai girma da buwaya ya ce wa in ma yan zaban na kamina shaifanu na zuhun idan shaidan ya yi maka wani waswasi fasta izbillah to ka nemi tsarin Allah innahu huwa sami'ul alim lalle shi mai ji ne kuma masani wal adhanu يطرد الشيطان كما تقدم كيران صلى yana korar shaidan kamar yadda hadisi ya gabata wa an zaid ibn aslam an karbo daga zaid dan aslam annahu waliya ma'adina ya wato shugabanci wani guri da ake kira ma'adin fa zakaru kasratal jinni biha sai mutanen garin suka ba shi labarin yawan aljannun da ke wajen fa'amarahun an yi wa'addinu kulla waktin sai ya umarce su su rika kiran sallah a kowane lokaci wa yukthiru min zalika su yawaita yin kiran sallah falam yakunu yarawna ba'da zalika shay'an daga lokacin suka daina ganin komai وفي سيد مسلم أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه cikin sayi muslim daga Uthman dan Abu al-As Allah ya kara masa yarda annahu qala shi yace ya rasulullah ya manzan Allah inna shaytana hala baini wa baina salati wa baina qira'ati yalbisuha alayya shaydan yana shiga tsakanina da tsakanin sallata da tsakanin karatuna yana rikirkita mun yana rikirkita mun su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي ذاك شيطان يقال له خنزب wannan wani shaidani ne da ake kiransa khinzab fa idza ahsastahu in kaji alamunsa fata'awwaz billahi minhu to ka nemi tsarin Allah daga gare shi watful an yasarika thalathan kai tofi a barinka na hagu sau uku ففعلت ذلك نأيكت هكا فأذهبه الله عني عز وجل عني سي ألا يتفير من شيء وأمر ابن عباس رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة عبد الله بن عباس يا أمرت wani mutum wanda yake jin wani abu na waswasi tare da shi washakki yake jin shakka ta a zuciyarsa أن يقرأ يكرنت هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم Allah shi ne na farko na ƙarshe na sarari na ɓoye kuma shi ne masanin komai. Wamin a'azami mayan da bihi sharruhu yana daga mafi girman abin da yake kawar da sharrin shaidan, ƙira'atul mu'awwi da ta karanta kula'uzai biyu wa awwalis safat da ayoyin farko na as-safat wa akhiri al-hashr da karshen surat al-hashr a wannan babi ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala ya kawo shi domin yayi magana akan wato hanyoyin da mutum zai bi na shari'a domin ya tsare kansa daga shaydanu a shaydanu kalmar shaytan tana nufin wanda ya yi nesa daga rahamar Allah ko wanda wato a ɗabi'ar sababu wato sun yi nisa sun yi hannun riga tsakaninsa da alkhairi man shatona ko shatona tabu'uhu wa ba'uda an alkhairi wato wanda ɗabi'ar sababu alkhairi tattare da ita shi yake cewa shaitan inda kalmar shatona tana nufin ba'uda idan abu ya yi nesa da abu ana cewa shatona wato ya yi nisa da shi to shaidan saboda sun yi hannun riga da rahamar Allah saboda sun yi hannun riga da dukkan wani alkhairi sai ake ba shi wannan suna a ce da shi ash-shaytan wannan suna ash-shaytan suna ne da ake kiran dukkan wani wanda sharri ya rinjaye ɗabi'arsa sawa'un cikin jinsin aljanu ne ko kuma cikin jinsin mutane saboda a cikin jinsin mutane ma duk wanda alkhairi ya yi nisa daga ɗabi'arsa wato sharri ya fi yawa a tattare da shi ta suna su shaida sai sa Allah ce shayatin al'insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura shayatin al'insi wal jin wato shaidanun mutane da aljanu Allah ya kirawo su shaidanu yace kuma na mutane da aljanu saboda haka a yadda ake samun shaidanu cikin aljanu haka nan ake samun shaidanu cikin mutane dukkan wanda wato suka yi hannun riga ko kuma sharrinsa ya rinjaye alkhairinsa ko da yana tattare da wani alkhairi amma ɗan kaɗan ne alkhairin bai taka kara ya karya ba sharrin shi ya fi yawa tare da shi to wani sunan shi shaidan to nan yana magana akan abinda mutum zai yi na zikiri na ambatan Allah domin ya kare kansa daga shaidanu musamman shaidanu na aljanu domin su ne waɗanda ɗan adam baya ganin su su suna ganin shi inda ho ya rakun ho wa ƙabiluhu min haithu la rauna. kai ɗan adam baka ganin su amma su suna ganin ka ta yadda baka ganin su ko da za ka gan su to za ka gan su ba a kamannin su ba sai dai idan sun rikida sun zama wani abu daban ka ga wannan abu amma su a ɗabi'ar su da Allah ya halicce su a ita to ba za ka samu ganin su ba to wannan su ne ake nufi da shaidanu aljanu halitta ne da Allah subhanahu wataala yayi da da wuta kamar yadda halicci mala'iku da haske mu kuma aka halicce mu da tabo da yunku su kuma an halicce su ne da wuta khalaqtani min nar kamar da iblis yake cewa ka halicce ni da wuta saboda ka shi iblis shine uban aljanu kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الله سبحانه وتعالى يتشي الشيطان إبليس يا تبت لك الجنو يكي تسير تتدق بيير أبنجي جنسا يوى أبنجي وتتاوى يمس قدما ففسق عن أمر ربه التي يزقى لكيش شيد ذرية سا شكاك دكا وأن سكي الجنو تؤنسا cikinsu akwai na kirki akwai da ba na kirki ba akwai na kwarai akwai da ba na kwarai ba wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun fa man aslama fa ulaika taharraw rashada cikin sura sura wato sukutum da Allah ya ba ya saukar kice suratul jinni lokacin da suka zo suka ji karatun alqur'ani suka koma suna gaya wa mutanensu sun ji wani abin karantawa mai ban mamaki الله سبحانه وتعالى هنا تقول أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا wato Allah ya gaya wa annabinsa dai shi kansa wannan zuwan na farko bai san da shi ba ya dai tsaya yana karatun alkur'ani suka yi cincirindo suna saurarensa wani kan wani wani kan wani har Allah ya ce kamar masu su fada masa saboda yawa saboda sun saba su tafi wato kusa da sama sama ta kusa su sato sauraro su jiyo abinda mala'iku suke tattaunawa na wasu ƙudurce-ƙudurce da ubangiji su bane wata'ala ya sanar da su za su faru a rayuwar ɗan adam ko a duniya su kuma su sato wani abu su zo su kawo bokaye da waɗanda suke mu'amala da su su kuma su shiga gaya wa mutane tare da ƙarirai da suke haɗawa to lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kasance cikin alamomin aiko shi Allah subhanahu wataala ya tsaurara tsaro a farfajiyar samaniya sai ya zamana ba su ankara ba sai ya zamana duk inda suka nufa sai su ji an jefe su da tauraro na garwashi wato an jefe su da garwashin tauraro sauraka abin sai ya ba su mamaki shine suka bazu su je su samu labarin me ya faru to anna lamasna sama fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naqudu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada to suke ba labari mun kasance wato anna lamasna sama mun nufi wato sama fawajadnaha muri'at harasan shadida sai muka samu an cika ta da tsauraran matakan tsaro wa shuhuba da taurarin jifa saboda haka abin ya ba su mamaki suka ce da kan mun kasance na qudu minha maqa'id muna zama a wasu wurare lissabi domin sauraro kaman yastami il'ana amma fa yanzu wanda yake zai tsaya sauraro ya jillahu shihabar rasada zai samu an aje masa wato tauraro na jifa yana jiransa da za a jefe shi da shi to shine da suka kwararo suna ta yawo har suka shigo cikin tsibirin laraba jaziratul arab shine suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare yana karatun qur'ani shine suka tsaya suka saurare shi suka ji abin mamaki to shi bai ma san da wannan ba shi yasa a farkon surar Allah ce kul kace kaga bai sani ba shi ma Allah ne yake masa wahayi ohiya ilayya kace an mun wahayi annahu istama'a nafarun min al-jinn wasu daga cikin aljanu wata jama'a ta aljanu sun ji alkur'ani saboda haka suka je suka koma suna gaya mutanen su cewa sun ji abin karatu mai ban mamaki ya ji ilar rush yana shiryarwa zuwa ga imani fa amanna bi gobe mun yi imani walan nushrik bi rabbina ahada walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu ƙara hada wani da ubangijin mu ba shine suka ci gaba da fadar yadda da suke da yadda suke ta tsammani da kuma ƙarshe abinda suke bayyana wa kansu cewa sun ji shiriya sun ji gaskiya sun bi ta wa'anna lamma sami'na al-huda amanna bih wa man yu'min bi rabbih fala yakhafu baghsan ولا رهقة وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطرا شيء سكا بين إيمان وأن كروا نفرقوا كروا نبيوا شيء وأن ذلك سورة الأحقاف وأن النبي صلى الله عليه وسلم يا سند سواسو ya san da zuwansu shi ne Allah wa itarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم هزوا قرشن آيوين da suka yi mana bayanin abin da ya faru to wannan shine zuwan da suka yi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya karanta musu suratul rahman duk sanda ya karanta fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban sai su ce ma bi shay'in min ni'mati rabbik rabbi ni'mati rabbana min ni'matika rabbana nukazzibu wa lakal hamd har annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sahabbai aljanu sun fi ku ba da kyakkyawar amsa su duk sanda aka karanta musu fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wadannan ni'imomi ne na ubangijinku ya ku mutane da aljanu kuke karetawa sai su ce ma bi shay'in min ni'matika rabbana nukazzib babu wata ni'imar ka ya ubangiji da muke karyatawa sauraka godiya ta tabbata gare ka to wannan ya san da zuwan su kuma har ya musu karatu har ma suka yi masa tambayoyi irin abincin da za su ci da abincin dabbobin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wani kashi na wata dabbar da aka ambaci sunan Allah wajen yanka ta to ku ci abincin ku ne dukkan wani abincin wato kashin dabbobi wato kamar shanu to abincin dabbobinku ne sauraka aka halatta musu cin kashin dabbar da aka ambaci sunan Allah a kanta sauraka ko da wato dabba ce wata ta bushe ko wacce aka kashe ta ba da ambacin sunan Allah ba to haramun ne muminan cikin aljanu su ci wannan dabbar sauraka aka gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce يقع في أيدي أحدكم أوفر ما يكون لحما kashin nan da ya shiga hannunku za ku ganshi cike da nama to kai da kayar kake ganin kashi amma shi in ya dauka to zai ga tsokan nama ce lubu-lubu a jiki to saboda haka aljanu akwai su kuma alkur'ani ya ba da labarin su hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da dama zo sun ba da labarin su halitta ce da Allah subhanahu wata'ala yi ta da wuta ba ma ganin su amma su suna ganin ba ma ganin su suna ganin kuma aikin annabi sallallahu alaihi wasallama wato suna cikin waɗanda aka kallafa wa imani da manzanni ya ma'ashar aljinni wal wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa dharratuhum alhayatu ad-dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin haka Allah subhanahu wataala ya ga mana cewa aika musu wato aika manzanni har zuwa gare su manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam su annuzur ne aka aika musu masu musu gargadi wato waɗanda suke jiyo sako daga annabawa su je su gaya musu su a cikin su ba a samu annabawa don annabawa daga cikin mutane ake aiko su to amma kuma akwai wanda suke jin sakonni daga wajen mutane annabi na jinsin mutum su je su isar wa ƴan uwansu aljanna shi ce wallau ila qaumihim munziri to suke komawa suna yin gargadi cikin mutanensu cikin ƴan uwansu aljanu to saboda haka a cikin su kamar da suka ce akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba annan minna salihun wa minna duna zalika kunna qara'ika qidada a cikin mu akwai salihai a cikin wanda ba salihai ba mu ma hanyoyi ne daban-daban dariku ne daban-daban da cikin salaf magabata suke ce qara'ika qidada wato cikinmu akwai yahudu akwai nasara akwai musulmi akwai sunni akwai bidi'i akwai shi'i akwai duka akwai dan izala akwai dan tijjaniya dan gadariya duk wani abu da ka sani a nan a duniyar ka ta mutane su ma can a cikinsu akwai yanzu an ce akwai su a nan wanda suke sauraron karatu kaka kai akwai su masu nan sani ne ba za ka ganin su ne ba za ka yi ba don ana ganin su zaman gurin ba zai yi ba wanda zai yi ba za a zauna kusa da ajiyar ba ma kuma yana nan tare da ka kusa da shi sai ka ba hankali cikinsu akwai fitinannu waɗannan fitinannu su ne suke cutar da mutane ko su musulmin cikinsu idan za ka cutar da su kamar yadda ka san ɗan'uwanka musulmi kai cutar da shi zai kare kansa ba ka nan su ma a cikinsu musulmi ko ka ce duk wanda kake tare da shi za ka yi cutar da shi a'a za ga malamai ibnu taymiya yana magana cewa haramun ne yadda ya haramta a kashe a kashe mutum mumini haka kawai ba tare da dalili haka nan shi ma aljani musulmi ga halitta a kashe shi ba haka kawai ba dalili tun da su ma suna ci su sha su girma kamar da muke ci mu sha su girma haihuwarsu ake suna ƙanana har su ci su girma su su zama manya har kuma su mutu nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal insu wal jinnu yamutun da mutane da aljanu suna mutuwa saboda suna rayuwa rayuwa irin tasu kuma suna girma kuma suna suna mutuwa shekaru nawa suke su mutu wannan kuma alawa alam amma dai su ma suna rayuwa su mutu kabe da muke rayuwa akwai hadisin Abu Sa'ib Maula Hisham ibn Zuhra wanda Imam Muslim ya rawaito yake cewa wata rana shi Abu Sa'ib yake cewa naji gidan Abu Sa'id al-Khudri sai na same shi yana sallah sauraka sai na zauna ina jiran sai ya gama sallah sai na ji motsi a cikin itatuwan dabino da suke gefen gidan su daga kai na ke da wuya sai na ga wata macijiya sai na zabura ina farin kashe ta sai abu sa'idun kudiri ya nuna min da hannunsa ina yana sallah cewa ajilis zauna zauna zauna ya nuna masa cewa kai ya tashi kai ya tashi zauna da ya zauna da ya gama sallama sai ya nuna masa ya ce kaga gidan nan yana masa wani gida da yake makotaka da shi ce kaga gidan nan ya ce e shi to a gidan nan akwai wani matashi da ya aure sabon aure lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai muka rika fita yakin handak an san gazo to handak yakin gwalalo da aka yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarta sahabbai a je a haƙa rami domin a tare Qurayshawa da rundunar su kasa shigo Madina saboda haka an rika fita ana zuwa a yini ana ta wannan rami wanda zai zama kariya ga madina wuce wannan saurayi a nan gidan nan da kake gani ya aure sabon aure sai ya kasance muna fita da shi kullum muje da shi wajen ramin da ake yi na gwalalo na bayan madina to yakan nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallama da rana haka in rana ta raba tsakiya sai ya zo ya ga iyalinsa to wata rana haka sai ya ce zai zo ya ga iyalansa sai annabi ci to makamanka saboda ina guje maka yahudawan quraiza saboda bani quraiza a lokacin sun hada kai da quraishawa a cikin wannan gagarumar rundunar da quraisha suka hada domin su su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin madina sai annabi ci karike makamanka don ina ji maka tsoron yahudawan quraiza ka su tare ka hanya sun danka ba makami su halaka ka saboda ka sai ya dau makamansa yana tafiya gida sai ya hango matarsa kamar a tsoro ta fito daga kofar ɗakinta da ta kuma ta fito waje ba da mashinsa a hannu sai kishi ya yunkuro shi daga zai soka mata ya ɗauka ko ta ta fasikanci ne ko na sai ta ce a a a rike mashinka rike makamanka mai yadda makamanka leƙa ciki ka gani mene yana leƙa ciki sai ga wani katon ciji ya kanan a cikin shimfiɗarsa saboda ka yana ɗaga mashinsa kawai sai ya tsira masa ya yi tsire da shi haka sai ya ɗago shi ya zo ya kafe mashin a tsakar gida da micijin a cikin mashin kan mashin yana ta wutsul-wutsul abu sa'id al ya ce ba a taɓa dai fahimta ba cikin shi macijin ko shi wa riga mutuwa ayyuhu ma asra'u mauta a san wanda ya riga wani mutuwa ba saboda aka duk gawarsa aka gani to shi ne aka je aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to a cikin aljanun da suke zaune ana akwai waɗanda sun musulunta sun musulunta don haka in kun ga irin wannan ku yi musu sanarwa wato ku ba su notis kwana uku idan kuka fahimci cewa miyagu ne to sai ku ɗau matakin da za ku ɗauka amma kan ku yi saurin kashe su ba shahid daga cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin nan akwai waɗanda aljanu ne sun musulunta saboda wannan yana daga cikin waɗanda suka musulunta illa iyaka da ya shigo ya kamata a ce kai masa tsawa domin miciji a ɗabi'arsa in dai ba kansa kai ba to to guduwa zai shi ma tsoron keke amma yayin da ya da alamar kana kokarin yi masa wani abu to a lokacin shi ma zai dauki matakin kare kansa amma da da ka gan shi kare ka gaban ka shi ma gurwa shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku dai ku dinga ba su mutu su da kwana uku su fita in kun ga ba su fita ba to she fa inna hu shaytan shaytan ne saboda haka kana da abinda kike ga daman kai da shi akwai guraren da shaydanu ana aljanu suka fi suka fi suka fi zama a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu gurare kamar afanul ibil kamar wato magurin daura raƙuma to garken raƙuma inda ake ɗaura raƙuma nan shaidanu sukan zaune wannan wuri annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ya hana yin sallah a guraren da ake wato ɗaura raƙuma da sallo fi marabid al-ghanam wala sallo fi ma'atani ku yi sallah inda ake ɗaure wato garken ƙananan dabbobi amma ka ku yi sallah inda ake ɗaura raƙuma hakanan daga cikin guraren akwai wurin da wajen wanka wuraren da muke shiga ban ɗaki da wurin wanka alhammamat wal husush nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al husush muhdara muhtadara ce wannan guraren da kuke ba haya shedanu na zuwa saboda haka in za ku shiga sai ku yi addu'a shine a shar'anta mana mu yi addu'a a'udhu bi اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث الخبث سنة شيطان مزا الخبائث سنة شيطان ماتا wato ina neman tsari daga shaidanu mazansu da matansu yayin da ka zo shiga ban ɗaki don yana daga cikin guraren da sukan abin nan hakanan duk guraren da suke da najasa duk guri mai najasa to matattara ce ta shaidanu bola matattara ce ta shaidanu hakanan kangwaye wanda suke babu kowa kukwai to nan ma matattara ce ta shaidanu shaidanu sukan tare a gurin hakanan guraren da ake girma masu ba Allah ne ce a girma masu ba mashair irin su gurin ka'aba irin su binan mina da arfa da wannan duk Allah ne ce a ji a bautar sa a gurin to amma in wasu saboda tsabar bida'a suka keɓe wani guri suke zuwa suna wata bauta suna girmama gurin kamar yadda za ka samu ce maka dutse kaza dutse kaza a bi ana hawansa ana yin wani abu ana ganin kamar bautar Allah ake to wannan wata tara shekaru yana sukan tare a wannan guri to duka wani abu ko wata rijiya a bi ana neman tabarruki da ita ko wata itaciya to shekaru sukan tare a gurin domin su wannan abin da ake yi bukata su ce saboda haka za su zo su tsaya a gurin domin su ta ingiza mutane da wasu wasinsu da shaidanarsu suna karasa su suna shiga cikin wannan bata haka duk wani wurin da aka girmamawa ba Allah ne ce a girmama shi ba kuma tattare shaidanu ce haka nan makabartu makabartu su ma gurare ne wanda yake matattare shaidanu to kuma musamman in ya zama a makabartar ana zuwa kuma a yi wani abu na shirka to kaga dalilai biyu sun hannu na farko da makabarta ce sanannan kuna bibi kuma an zo ana yin wani abu na shirka a gurin to wannan guri ne da shaidanu sukan sukan tare a gurin to wannan su ne gurare da shaidanu sukan sukan so su tare a gurin baya ga wannan akwai a dama da ubangiji subhanahu wataala ya ba wa su aljanu na su rikida su zama halittu daban-daban suka rikida su zama dabbobi cikin dabbobin da suka firkida musamman shaidaninsu sun firkida cikin bakin kare da bakar kyanwa sukan so su firkida sau haka suna son duk wani abu baki game da ibn taymiya yake cewa duk wani abu baki to shaidan yana shaidano yana ba su sha'awa suna sha'awarsa shi yasa za ga komai na shaidanci za ka ga ana ana alakanta shi da baki ko duhu da ba ka wani abu a ce ka yi a cikin duhu ake so ka yi wace sai dare ya yi saboda a lokacin shaidanan sun to duwane magani wani turare-turare a ce in dare ya yi wata gayyata ake so ka yi mutum ka yi wasa ba gari neman gira sai rasa ido eh ko yana so ya zama mai kudi an ba shi wasu turare an ba shi wani waye wani kalilliba kare kashe fitilu kai waye kai waye to karshe in ba wa samu mutum ya haukaci to kaga ko kudin ya samu yana ma haukaci mai kudin zai masa to suna suna suna suna san suna san bakin abu yasa za ka ga ko ko aboka ya ce bak ai ranka bakar bakin ka bakar kaza ko bakin bunsuru ko bakin dan tauri ko bakin zaka ji wani abu baki baki dai haka launi ne wanda yake kamar da ibnu taymiya yake cewa yana ba su sha'awa matuƙa da gaske eh to saboda wannan wannan yana suna daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-kalbul aswad shaytan yana ce idan kare bakin kare gitta ta gaban sallar ka yake maka sallah ka ce aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr ka tambaye shi me yasa ga ga jan kare ga farin kare sai bakin kare ne ce al-kalb al-aswad shaytan sai bakin kare shaytan saboda suna suna ta'amuli da abin nan suna ta'amuli da da macizai sukan shiga cikin macizai sukan shiga cikin kunamu suka shiga jikin hatta ƙananan dabbobi su awaki tumakai raƙuma duk sukan sukan yi ta har ɗan adam ma suna fitowa a sifar ɗan adam ba ma hadisun abu huraira ba mun karanta ba wanda ya zo zai saci abincin sadakar da kai ai mutum ai a mutum ne ba ba a shaidar ɗinsa ya zo ba ba a iblis ɗinsa a mutum ne shi ya sa yake cewa zai kai shi gaban manzan Allah a hukunta da ƙarshe annabi ya ce masa kasan da kuke ta tattaunawa kwana uku ce ya ce shaidan ne ce shaidan ne sauraka zai iya rikida a abin nan isar suraka ibn suraka ibn malik ibn jusha lokacin yakin badar yaki yasna yakin badar lokacin da ya zo yake gaya wa ƙuraishawa wani zayyana lahun shaifanu a malon faƙa na galiba da kuma yau minan nas wani jarun da ku ya zo yake ce musu ya ƙawata musu yake ce musu la galiba da kuma yau minan nas babu mutanen da su galaba da kanku a yau wani jarun da kuma wani makocin ku فلما ترى الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله yayin da ya ga mala'iku shi zai ga mala'iku amma su sauran abin nan a wata ruwaya tana cewa ya riƙe hannun wani daga cikin ƙurashawa wani daga cikin ƙurashawa ya riƙe hannunsa domin shi yana ga suraka ne tare da shi da ƙabilar bani mudlaj ta ce ƙabilar suraka ɗin su suka rako shi ko suna ɗauke da tuta na kodin shaɗanu ne saboda haka yana cewa inni jarun lakum ni muna tare da ku yau ni makocinku ne yau zan tsaya tare da ku shikira yana ganin mala'iku sai ya fisge hannunsa ya juya a guje ya tsere yana cewa yaya haka kai da kace jarun da nan kuma ya ka gudu kala inni ara ma la tarau na ga abin da muka gani ni ya kafa ba so ni ma fa tsoron Allah nake ji saboda ka batse suka dina ganin sa saboda ka yakan yakan rikida suka rikida su zama dan adam ma duk wannan wata dama ce da Allah subhanahu wataala ya ba su shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa an aka sa su aljanna abin zai juye mu mu rika ganin su su ba sa garin mu wai saboda alama kura ne ana ruwaito da nakatada ya ce za a sa sa aljanna amma abin zai juye a aljanna mu mu gansu abin su ba za su gan mu ba ba ba wannan dai faɗarsa ce don ba a fita ba ka ina jin damuwa ta su yanzu ya mummuna suna ganin mu ba ma ganin su to suna ganin mu ba ma ganin su ba wai ba za mu iya ganin su ba za mu iya ganin su amma a surar su ba a surar su ba yayin da suka rikida za ka iya ka gan su imamu shafi'i yana cewa man za'ama annahu yara al-jinna rudda shahadatu illa an yakuna nabiyyan yana cewa duk wanda ya ce shi ya ga aljani to a daina karɓar shaidarsa wato ya zama fasiki sai da in annabi ne shi ne malamai suka ce a nan imamu shafi'i yana nufin a gan shi a surarsa da allah halicce shi amma ya riki ɗaya zama wani abu wani za a iya gani shi sai ga shi nan karanta wasu daga cikin sahabbai sun gan shi kuma abin nan mutane da yawa sukan ga wasu abubuwa waɗanda daga baya zai bayyana gare su zai bayyana gare su cewa shaidan suka gani za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da cewa in an ci naman raƙumi shi raƙumi yana daga cikin abinda shaidanu suke suke bibiya saboda mai saboda wato yana da yana da sifa ta nufur da shumus wato wani abu ne wanda in ya bazama yana da wahalar shawo kansa to na ɗabi'a ce ta shaidan shaidana ya zama na kamar wannan ta haɗa alaƙarsa da da shaidanu to waɗanda su ma suke suke mu'amala da su yau da gobe su ma sukan samu wannan sifa ta kaushin zuciya da rashin tausayi to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna alqaswata wa ghilaz alqulub fi faddadin ahli al-ilm wa inna as-sakinata fi ahli al-ghalab wato kaushin zuciya da kaushin hali yana tattare da makiyaya raƙuma da suke kiwa raƙumi ko da yaushe suna cikin raƙuma to sukan ebi ɗabi'a irin ta raƙumin su ma zama suna da kausar kaushin hali haka ka kausar zuciya wanda sukan samu nutsuwa su ne masu kiwon ƙananan dabbobi shi yasa za ga annabawa sun yi kiwo amma ƙananan dabbobi to malamai suka ce yawan ta'amuli da makiyaya raƙuma suke yi da raƙuma shine suke ba su wannan ɗabi'ar take take samun su haka sai zamana a abin ya zama a tare da raƙumin da su ba su kansu shi yasa aka yi umarni da cewa mutumin da ya ci naman raƙumi ya alwala ci naman raƙumi ya yi alwala domin wani alwalar za ta kawar da wannan zafin dafin da yake cikin wato cikin naman sana na wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce tawaddau min luhumil ibil wa la tatawaddau min luhumil ghanam in kun ci naman raƙuma ku yi alwala amma dan kun ci naman ƙananan dabbobi ba sai kun yi alwala ba hadisai ne da yawa da aka rawaito waɗanda suke yin umarni da haka hadisin albara ibn azib wanda yana cikin sai muslim abdurrahman ibn samura jabir ibn samura yana cikin sai muslim akwai hadisin albara ibn azib akwai hadisin usaid da sauransu saboda haka za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan guri ibn al-qayyim ya kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake magana akan abubuwan da za mutum zai zai magance shaidanu da su daga ciki yayi ishara zuwa ga hadisan da suka gabata kamar hadisin da yayi magana akan karanta ayatul kursi lokacin da aka zo kwanciya nabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abu huraira fari ya rawaito shi mu'allaqan nisa'i ya kawo shi cikakke hadisi tabbatacce cewa wanda ya karanta ayatul kursi lam yaqrabu shaytan ba zai shaytan ba zai ba zai kusance shi ba haka nan hadisin da ya gabata na Abu Huraira shi ma kaga abinda shaytanin ya gaya masa kenan cewa ya karanta ayatul kursi da daddare har gari in Allah ya waye shaytan ba zai matso shi ba haka nan in ya karanta wato da safe har yamma ce shaytan ba zai ba zai matso shi ba to wannan yana daga cikin hanyoyin kare kai daga sharrin shaɗan haka nan a karanta ayoyi biyu na suratul baqara shi ma ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabata a hadisin abu sa'id al-khudri a hadisin abu mas'ud wanda yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a ayatayn min akhir suratul baqara fi lailatin kafata wanda duk zai karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara amanar rasulu zuwa ƙarshe kafatahu sun ishe shi wato sun ishe shi su bashi kariya mun yi magana akan me ake nufi da kafatahu can a karatun baya sannan da hadisin Abu Huraira wanda shi ma yana cikin sahihaini wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda zai yi wannan zikiri la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yayi su sau a yini to zai zama masa tsari in ya faɗa da safe zai zama masa tsari da hirzi har zuwa yamma zai samu tsaro da kariya daga shaidan har zuwa yamma in ya faɗa da yamma zai samu kariya har zuwa safiya wanda duk suna daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma na samun kariya da katanga daga shaidanun aljanu hakanan Allah subhanahu wata'ala cikin littafinsa ya rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wato Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya nemi tsari daga hamazati shayatin wato waswasi da tsikari na shaidanu to alhamz shine shine shine tsikari an-naqs ko at-ta'n fil badan a dinga tsikar mutum bil usbu da dan yatsa kamar tsikarin sa to shaidan shaidanu sukan tsikari mutum ta hanyar jefa masa wani abu na waswasi a cikin zuciyarsa kuma waswasin da ba da alkhairi ba wato ya zama yana tunanin abin da yake sharri ne ko abin da zai cutar da shi abin da zai cutar da wani to shedano suna yin wannan domin su ga cewa sun sun hallaka dan adam jefa shi ko shi cikin halaka ko ko su jefa wato su sa shi ya ya cutar da waninsa saboda ka shi ya halaka ya halakar da wani ibn taymiya alaihi rahmatullah yana cewa kasratul waswas bi hasabi kathrati shubuhati wa shahawat wato yawan shubuhohi da ke tattare da mutum da yawan sha'awa da take tattare da mutum sai suke sanya waswasin sama yayi yawa wato gurgurdin irin yadda shubuha ta yawa a cikin zuciyar dan adam al'amura na masu likitar da shi wanda ya kasa samun ilimin su saboda aka yi ta musu kallo na cewa wannan abu ne mai rikitarwa ya kasa fahimtar ina aka sa gaba to wannan kofa ce kuma da shedan zai ci shigo masa da wasu wasu iri iri haka nan sha'awa sha'awa da su su dabebe shi sha'awar dukiya sha'awar milki sha'awar mace sha'awar duk wani abin da za a ce sha'awa ce Allah ce zuyira da nasu hukun sha'awati bin nisa'i har zuwa ƙarshe to wannan sha'awa sha'awan su ma kofofi ne da shi shi kuma zai shiga ta jefa masa sake-sake duk wanda san wani abu wasu abubuwa da yake so suka yawa a zuciyarsa ko wasu abubuwa da yake kokarin kare kansa daga gare su suka yawa a zuciyarsa to bakin gwargwadon yadda shi kuma shaidan zai shigo masa da da waswasi domin zai ci sa masa waswasi sake-sake iri-iri ta yadda zai cimma bukatarsa ko dai ta ya samu ko ta ya kare kansa daga abin da yake sa ran zai cuce shi shine abinda ibnu taymiya yake cewa kasratul waswas bihasabi kasrati shubuhati wa shahawat wadai da shubha ta ta kanan da mutum da sha'awa ta ba mai mutum to gurgurdan yadda waswasin sa zai yi yawa haka zuciyarsa koyaushe za ta yi ta karkata zuwa ga abinda take so ko kuma ta karkata zuwa ga neman abinda zai kare ta daga abinda take ki a shi shedan na, na, na, na, na, na aljanu shi yakan yi amfani da ta hanyar shi ne ke amfani ta hanyar wasuwasi ta hanyar wasuwasi to yakan shigo da hanyar wasuwasi babban makamansa kenan musamman ma in ya ga alamar an fi ƙarfinsa shi yasa shi ne makamin da ya amfani da shi akan annabi adam alaihi salam wasu wasu lahum shaitan ya yi musu wasuwasi kuma ba wasuwasi kakka ɗauka wasuwasi sai idan ba ka ganinsa ba zai iya bayyana ma ɓaro-ɓaro ka gan shi kamar na adam alaihissalam ba wai wasuwasi wani saƙa zuciya kawai wasuwasi ne na ya bayyana gare su ya yi musu magana sun saurari maganarsa ƙala ma na haku ma rabu kuma an haku ya shajarar illa an ta kuna malakai ne au ta kuna minan halin wa ƙasa kuma inni la kuma da minan nasi fadalla kuma bi guru wannan duk ba sake-sake ba ne hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yalla wannan shine shine waswasin zaka waswasin da Iblis yayi wa Adam da Hawwa ba waswasi bane na ya boye yana jefa wani abu a zuciyarsu an ce abinda ya ruda annabi Adam alaihi salam shine rantsuwar da yayi rantsuwar da yayi wa qasamahuma ya rantse musu da Allah sanin ce inni lakum la minan nas wallahi ina muku nasiha to a lokacin annabi adam bai kai ga sanin cewa wani zai rantsuwa a Allah ba gaskiya yake haka wannan rantsuwar sai ta mantar da shi waccan magana da Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa to wannan makika ne ina hadha aduwwun laka wa lizawjik fala yukhrijannaka min aljannati fatashqa makiyinka ne kai da matarka ka kuskura ku bashi dama ya fitar da ku daga aljanna za ku wahala to wannan rantsuwar sai ta sa ya manta wacce shi yasa Allah ce fadallahu ma bi ghurur saboda haka zai yiwu ka ganshi ya ganka ya jefa maka wani waswasi ya gaya maka wasu abubuwan da za ka ɗauka cewa gaskiya ya gaya maka daga ƙarshe ka gane cewa shaidan ne kuma ya niyar batar da kai ne shi shaidanin shi shaidanin aljanu idan ya cewa ba shi da wata hanyar da zai jefa mutum to zai biyo ta hanyar wasu wasi ma shi shaidanin mutane shi idan ya ga hanyoyin da duk zai bai halakar da mutum ba su samu wato sai ya shiga hanyoyin ta hanyar karya shi kuma ta hanyar karya haka shekul islam ibn taimiyya yake faɗa shaitanul jinni idza ghuliba waswasa wa shaitanul insi idza ghuliba kadhaba shaitanin aljanu aka rinjaye shi sai ya sa waswasi shi kuma wancan sai ya sa karya saboda haka Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari min hamazati shayatin daga wasu wasai da tsikari na shaytan duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumun ne Allah ya tsare shi tun kafin ya bashi annabci ubangiji subhanahu wataala ya cire rabon shaytan daga tare shi saboda ka babu maganar shaytan yayi galaba a kansa to amma duk da wannan shaidano ba su gushe ba suna kama su farmaki don su za su zaton cewa akwai yiwuwar su yi nasara da haka za su rika kawo masa farmaki na su ga cewa sun sa shi ya yi wani abin da ba shi ba haka ya dace ba annabi sallallahu alaihi ya ga mana in yana sallah sukan sukan sukan auko masa na kokarin su raba su su su bata masa sallarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu iko a kansu ya ya ci galaba a kansu aure aka duk mai aikin alkhairi to shedan ba zai kyale shi ba zai tattare shi a hanyar sa domin shedan kamar qati'ut tariq ne kamar da da qati'ut tariq kamar dan fashi ne ya san cewa a guri kaza ko a gun wani wani zai samu abin da yake bukata akwai bukatarsa a gunsa to zai kokari ya tare hanyarsa da ya kwaci abin da yake tare da shi na na na bukatarsa haka shedan yake haka yana bin mutanen da suke salihai na kwarai yana bin mutanen da suke na kwarai domin ya ga cewa ya jefa su cikin komarsa ya yi ci galaba a kansa wani daga cikin magabata an ce da shi ai su yahudu da nasara shedan baya musu wasu wasu ya ce gaskiya ne ya ce gaskiya ne ai barawo baya shiga cikin kangon da yake ba kuma a cikin bai zai je sa ya riga wannan da sun riga sun zama nashi haka ba bukatar wannan Allah subhanahu wataala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallama da cewa ya nemi tsari min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ina neman tsarinka ya ubangiji kasa halarci wato kasu zo inda nake to ubangiji subhanahu wataala ya bashi tsaro daga sharrin su ko inda yake kasu zo haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi annabi yana cewa a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ina neman tsari da Allah as-sami'il alim mai ji mai gani daga shaidan wanda yake la'ananne min hamzihi daga tsikarinsa ko waswasinsa wa nafkihi da girman kansa wa nafkihi da waƙensa wato shaidan yana yin amfani da ta hanyar waswasi ko ta hanyar ya sawa mutum girman kai wato ya hura mutum saboda haka mutum sai ya ji cewa ya isa da haka ba zai saurari kowace irin gaskiya ba ba zai ji kowace irin nasiha ba da haka shaidan ya riga ya hura shi sai ke jin kansa fiye da yadda yake saboda haka ba zai taba sauraron wani abu na gaskiya ba shine shine shine saka ambaci nafkh nafkh an san shine busawa to aka ce a busa duk abinda aka busa shi to cikin iska ne ko loko ne ba komai a ciki saboda haka matsayi ne zai kai shi wanda ba nashi ba saboda haka sai ya rika ganin kansa babba alhalin kuma ba babba bane saboda haka sai ya ga yafi karfin ma duk wanda zai tare shi ya ce da shi gyara nan yi wannan sai ya hana shi wannan shine girman kan girman kan da girman kai daga shedan ne wa nafsihi da waƙensa waƙe ana ana nufin waƙe wanda yake kunshe da abubuwan da shari'a ba ce da su ba waƙe mun san cewa akwai waƙe ka annabi ce inna min ash-shayri la hikma cikin waka akwai wanda yake tattare da hikima saboda ka zamu ga akwai waƙe na ilimi akwai waƙe na na manyan malamai akwai waƙe na sahabbai ma a cikin su akwai mawaka da sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam waƙe saboda shi waƙe a karan kansa ba shine ke abin zargi ba abin da zai kunsa a ciki muna maganar waƙe daban kaɗe-kaɗe daban wani lokaci aka ce waƙe wani zai ta kawo su ɗan ƙwairo su shata su ba ba muna maganar irin waƙoƙin su ali na aliyu na mangi irin su aƙila aliyu eh aliyu na mangi ba suna da waƙe wanda suke kunshe da wa'azi da hikima da faɗakarwa da abin nan wurin shi suke ci waƙe wadancan kuma waƙe-waƙe ko waƙoƙi su ko waɗannan babu su daban su kuma abin da akwai waƙar kuma tana haɗe da da kaɗe-kaɗe shi kiɗa zaman kansa yake ita ma waƙan zaman kansa take domin wani magana akan shi waƙen ne to waƙen da yake kunshe da abubuwan da za su ziga mutum ya yi abin da ba shi ya kamata ba a faɗa masa kalmomin da ba cancance shi ba a ziga shi a kai shi inda bai kai ba saura ka rika jin girman kai tare da shi to duk wannan hanya ce da shi ɗan yake amfani da ita wajen wajen ya halaka mutum to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan a cikin addu'arsa ko neman tsarinsa da sharrinsa ne ya sa masa girman kai ko kuma sharrinsa da zai biyo ta hanyar wasu waƙe-waƙensa to wani hadisi yana da sanadinsa yana da rauni amma yana da shawahid yawa da suka zo waɗanda suka mara masa baya kamar hadisin jubair ibn mut'im kamar hadisin aisha hadisin ibn mas'ud hadisin jabir hadisin ibn umar da dukkansu sun zo da wannan ma'ana saboda haka hadisi ne tabbatacce ko da ko sanadin wannan yana da yana da rauni sannan sai kawo ayar da take cikin fussilat wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim idan shaydan ya zungure ka ko ya jefa maka waswasi to ka nemi tsarin Allah innahu huwas samiul alim domin shi mai ji ne masani anan zamu ga ayoyin da suke suka gabaci wannan ayar sun fada fadi yadda mutum zai ta'amuli da da shaydanu na mutane wanda zai zo ne cutar da shi ko ya abin da zai fusata shi don ya jefa shi cikin wani abu na na fushi har yayi wasu abubuwa da wasu kamata ba Allah ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim fa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nasib sau kaga akan badi yadda zaka yi mu'amala da shaydani na mutane shaydani na mutane na mutum idan ya zo maka da abin da zai ja ka ya fusata ka har ya sa kai abin da bai kamata ba to in yi maka mummuna kai kai masa mai kyau to sai kai fi karfinsa a haka aka gaya masa mu'amala da za ka yi masa mai kyau mafi kyau ba shi in yi maka mummuna idfa billati hiya ahsanu sayyi'a a maka mummuna kai kuma kai mafi kyau to wannan shaidanin mutane zai iya cin karfinsa da wannan ya tsokane ka da fada kai baka biya baka biye mishi ba ya muna na maka ka kyautata masa to sai ka rinjaye zuciyarsa to amma shaydanin aljanu wanda kyautata za ka yi wa aljanu to ka ba shi bi eh ka ganshi ka gaishe shi ko me ina ma ka ganshi saboda ka babu wannan to shi sai Allah ce in ma yanzu ganna ka mina shaytan daga shaytanul jinni kenan to shi ba ba magana in fa billati ya asan sai aka ce fastais billah haka na cikin suratul araf zamu ga anan haka ubangiji subhanahu wataala ya bada irin wannan khudh al'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fastais billahi innahu samiun 'alim kaga can ma ubangiji subhanahu wataala sai ya faɗi yadda zaka mu'amalanci shaydanin mutane khudh al'afwa in yayi maka kai masa afwa wa'mur bil 'urfi masa umarni da kyakkyawan abu wa'rid 'anil jahili ne wawaye ka kawar kanka daga kansu wato ka kawar musu da kai saboda in ka haka ka yi maganinsu to amma in shaidanin aljani ne wannan kuma sai ka shiga neman tsarin Allah subhanahu wataala shi zai shiga tsakaninka da su za mu tsaya a nan tsawon lokaci yayi wanda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh